أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka idan ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar juma'a a uku ga wata ko biyu ga wata jimada ula biyu ga wata ko biyu ga watan jimada ula shekara ta 1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan wato goma shekara ta 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar wannan kuma karatu namu shine darasi na 46 a cikin suratul baqara kuma shine darasi na 44 a wancan sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta 181 amma lokaci ya mana sauri ba mu ƙarasa bayani akan ayoyi guda biyu ba kenan za mu tashi farkon aya ta 180 daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai da aiki da abin da yake ne alarma Allah subhanahu wa ta'ala ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut a'udhu billahi minash shaitanir rajim كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نعم كافم مجيغا فسروا أن آيه da malam ya karanta wato za mu yi ƙarin bayani dangane da bayanan da muka gabatar a wancan sati dangane da abin da ya shafi ya ayyu allazina amanu kutiba alaikum al-qisas fil qatl bane ko aya da take bayani akan ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya wajabta a ganku yin ramuwa dangane da gawawwaki da aka kashe mu Allah ya ba ku damar ku yi rama ta hanyar bin dokoki na shari'a musulunci wato alkali da shugaba na musulmi ya tsaya don a ga an yi kisasi an rama waɗanda aka kashe maɗankuwa gane ko? to akwai bayanai da nake so gabatar mana a kisa nau'i kala biyu ne a gurin jamhurin malamai amma wasu malamai sun tafi akan kisa kashi uku yake akwai gane ko? akwai alkatulun amd kisa bisa ga ganganci wannan aya tana magana ne akan kisasi dangane da kisa bisa ga ganganci sannan akwai kuma alqatul khata kisa na kuskure mun gane ko to wannan jumhurin malamai sun tafi akan wayannan nau'i ne guda biyu ko dai kisa na ganganci ko kuma kisa na kuskure na ukun da wasu malamai suka kara shine shubuhul abd kisa wanda yake mai kama da ganganci amma kai tsaye ba ka ce ganganci bane kamar yanzu mutum ya ya jefa wani- wata- wani kara ko wani ice haka ba wanda yake ba mai tsini ba ba mai wato kaifi ba sai ya daki mutum sai kuma mutumin na ya faɗi ya mutu ko mutum ya maru wani in gane ko sai mutum ya- ya mutu ko wani ya ɗauki bulala ya bugi wani sai ya faɗi ya mutu kaga duka wannan kisa ne amma ba za a ce menene ba bisa ga ganganci kai tsaye sai dai a ce shubo la'amu ko ba haka ba ya yi kama da ganganci ko kuma mutum ya nufaci kisan akwai malamai suka cewa mutumin zai nufaci kisa amma kuma bai dauki abin da yake kisa in gane kuma sai ya kisa kuma ya buga wannan abin kuma ya kisa in gane ko to mun dauki farko shi al'amd wato kisa na ganganci shine ake magana akan wayannan ayoyi da muka karanta shine mutum ya dauki abin da zai iya yin kisa ya nufaci kisa da shi kun gane ko ko kuma mutum ya- ya ɗauko motarsa yana gudu gudun da ya wuce iyaka kuma ya je buge wani ya mutu kaga wannan duka kisan ganganci za a kirawo shi kun gane ko to aya ta yi bayani mun tsaya mun yi bayanai sosai to sai kisa na kuskure kisa na kuskure shi ko mutum ba tare da niyya ba ko ya sani wato wannan abu ya zo ya same shi ya yi kisa bisa kuskure kun gane ko mutum ne ya saka wa wato bera magani don ya zo ya ci ya mutu saboda ya dame shi kun gane ko sai wani mutum ya zo ya dauka ya ci bai sani wato maganin guba ce aka sa na bera wato wannan kisa ya bisa ga kuskure kun gane ko tunda dama ya nufa ce kashe wata rai amma ran da ya halatta a kashe ta kamar bera in ya dame ka da wani- duk wani abu da zai cutar da kai kamar yadda malamai suka yi bayani kun gane ko Eh, wannan kaga idan mutum ya fara ko kuma mutum yana cikin tuki kawai sai wani ya gifto masa in gane ko wannan bai yi niyya ba tafiyar sai ki an kula sai ya zo ya kashe wannan to duka wannan khata ne bambancin al'amd da khata shi na ganganci dole ne a nemi kisasi ko a a nemi diya kun gane ko in masu dan uwa suka ce sun yafe diya suke bukata sai a ba su amma shi al-khata sai dai a yi maganar diya ko kafara kun gane ko babu magana cewa a yi kisasi wanda ya kisa bisa ga kuskure shi babu magana kisasi sai dai a nemi diya ko kuma in sun ce sun yafe diya ma sai ya yi kafara tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala to wancan kuma shigo al'amdi shi ma da malamai kamar malikiya su suna kawo shi wanda ya yi kama da ganganci amma ba ganganci za ka ce masa kai tsaye ba kun gane ko to su suka ce shi ma wannan ba za a ce za a yi kisasi kai tsaye ba sai dai a tsimi diya wato ko a gallaza diyarsa da sauran maganganu da malamai suka yi wannan shine karin bayanin da na so in kara mana ayan mu ta eh, yau da zamu karanta ta kunshi wasiya ne Allah subhanahu wataala ya ce kutiba alaikum an wajabta akan ku idan aka ce an wajabta akan ku lalle akwai wanda ya wajabta waye ya wajabta shine Allah subhanahu wataala irin wannan fi'ili malaman nahau suke kira da shi mabniyil majhul a nahau ke an gina shi akan wa a san wanda ya aikata shi ba amma ko mu mun san Allah subhanahu wataala shine ya umarni shi ya wajabta ko to sai mu dauki dabi'a ta malamai wajen ladabi da amfani da nassoshi sai su ce allazi lam yusamma fa'ilu fi'ilin da ba a ambaci wanda ya aikata shi ba mun gane ko to waye ya wajabta mana Allah subhanahu wataala irin wayannan ayoyi suna nan a cikin alkur'ani Allah ya ce zuyyina lin-nas hubbu shahawati minan nisa an sanya sha'awa a cikin zukatan wato mutane dangane da mata da 'ya'ya da sauran abubuwa ko ba haka ba minan nas hubbu shahawati minan nas minan nisa'i wal banina ko to ka gani haka nan akwai ire-iren waɗannan ayoyi da za su zo a mabani allazi lam yusamma fa'iluhu kun gane ko to Allah shine wanda ya wajabta ya wajabta akan mu mu musulmai mu waɗanda muke bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to an wajabta akan ku me aka wajabta akan ku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta zo muku mutuwa in ta zo maka kana iya ka aikata wani abu a idza hadara wato asbabul maut kun gane ko idza hadara wato ahad idza hadara ahadukum al asbabul maut idan ya zo wa ɗayan ku sabuba ko alamu na mutuwa alamu na mutuwan nan yana kwance a gadon asibiti wanda yana ganin cewa babu alamun zai iya tashi kun gane ko a gida ya gade duka wannan cuta ba lalle ya tashi ba yana kyautata zaton wato zai iya tafiya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko wannan asbabul maut kenan kun gane ko to idan ya ga wayannan alamu me zai aikata Allah ya ce in tarafa khairan da sharadi kenan in ash-shardiya ko a Hausa in ka ce in ka dake shi zan rama masa ko ba ita ce ba to shine in tarafa khairan idan har ya bar dukiya alkhairu anan dukiya ake nufi duk da malamai sun yi sabani wasu suna ganin khair ba a kiran dukiya wato a ce mata wato dukiya sai ta kai wani adadi na kudi amma duk malamai sun yi bayanai da daga masu cewa sai di ya kai dinare dubu kaza sai ya kai kaza sai ya kai kaza sai malamai suka ce a'a wani mai kudin a wannan garin in ya je wani garin talaka ko ba haka ba kawai za a bar mutane da al'adar garinsu da irin yanayin da suke ciki wani irin kuɗi ne kun gane ko ko dukiya ce mutum yake da ita za a iya kiranta ya bar dukiya inda a irin zamantakewa wane in an kalle shi za a ce masa ya bar dukiya ko yana da dukiya to irin wannan ya kamata ko ya zama wajibi a gare shi kun gane ko ya yi wasiya idan mutuwa ta zo masa kun gane ko malamai suka ce wasiyan nan za ta iya kasancewa kana uku nau'i uku akwai wasiyar da take wajibi ce akwai kuma wasiyar da take mai haramun ce akwai kuma wasiyar da take mustahabbi ce a yi ta mun gane ko suka ce wasiya ta wajibi alamun mutuwa ya zo maka wajibi ne akan ka ka taram ɗan uwanka ka ce to kun gafa gida da kuke gani wancan na guri kaza da motar can da kuka ga ina hawa da kaza ɗin can da kuka ga ina da shi da tsakanin da Allah na bashi ko dai banki na ɗauko ko kuma aramce ne a wajen gidan alajuwa ne to ku sani idan fa lokaci yayi kuma yin musu da wannan dukiya tasu wannan wajibi ne a kansa kun gane ko haƙƙin mutane kada ya mutu bai yi wasiya a kai ba wannan wasiyar wajibi ce ko kuma haƙƙi babba ma na Allah subhanahu wata'ala zakka lokacin fidda zakkarsa yayi kuma bai fitar ba kuma ya kwanta jinya to ya faɗa dukiyar na akwai haƙƙin Allah a ciki dole a fitar da ita yana mutuwa a fara dubawa zakkarsa tunda ta kai lokaci bai fitar ba saboda rashin lafiya to sai su fitar masa da wannan irin wannan nau'i na wasiya to wajibi ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna a cikin wani hadisi wanda yake ya inganta yake nuna bai halatta mutum ba wato ya kasance wato yayi kwana biyu ko uku kun gane ko au kama kala alaihi salatu wassalam bai rubuta wasiyarsa ba ya sanya ta a kusa da shi saboda irin mutuwa za ta zo kakka zo mutum ya mutu akwai bashi a tare da shi kuma kun san matsalar bashi ba ta hana ba ta barin mutum zaman lafiya a kabari wannan tun lokacin musulunci a to a farkon lokacin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga har wanda ake bi bashi baya masa sallah sai an biya masa bashi saboda matsalar bashi kun gane ko to da yawa mutane na sakaci musamman kuma irin waɗannan magada na zamani waɗanda haƙƙin wato dukiyar ta uban ce amma in ya mutu kamar kawai gani suke bai dace a masa wani alfarma a cikin ta gane ko akwai wanda aka ce ma baba ya kamata a gina mai masallaci wani daga cike ce a bai kamata a gina babu masallaci da yana da niyya da tinkan ya mutu zai gina kansa a ga wayannan to wanda bai tausaya maka ba ya dauka a cikin dukiyar ka yama wani aiki na sadakatul jariya da za ta kai zuwa gare ka kake nufin in baka bar wasiya ta wasu makudan bashi da ake binka ba zai biya mutum nawa ne akwai labarin da ya zo mana wata baiwa Allah ta mutu ta bar ƴaƴanta ana kudin maganin da ta yi rashin lafiyar nan a ra'aka aka siyo mata magani ta sha ɗan kudi ne wanda yake layis min wa layi hulmin ju kaɗan samanan baksan kun gane ko wani dan wani dan kudi ne wanda bai taka kara ya karya ba ta ban musu har gida amma suka ce ba su biya nan jaka goma sha kaza din ba a biya mata na magani na bashin da aka sai mata magani ga gida ta ban musu za su sai da su samu ina imani ana to za mu ji abin da aya ta ce dangane da wanda wato yaki wato iyar da wasiya in an yi ta to kaga tun da ka san irin zamanin da muke ciki kakka yadda ka sakankance ba kai wasiya hatta wasiya ta in ka mutu ya za a yi da wato yanayin abin nan ɗinka gawarka ya za a yi mata sallah a sunnance a yadda koyar manza da sallah da suna duk haƙƙi ne a kanka kakkai sakaci sai ka mutu a ji a ɗauko wani mashiriki ya ma sallah ka faɗi limamin da ka yadda da shi ta ce wane in ya mutu shi ne yadda na yadda da malam wane shi zai mun sallah in gane ko kaga in ka faɗa matarka kana za ta nemo na ɗan kusa daga cuto a kira malama ya ce shi zai mai sa ya ce in na mutu ya ka aimin kuka kada a ɗaga mura aimin ihu kuka wannan na raki a kuka na hawaye na imani wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ma yayi in gane ko tausayi ne da imani wannan amma ka dinga a dinga cewa wayo kai mun mutu mun lalace madafan mu ta rushe da wannan bai halatta ba babban laifi ne kakka yadda ka san dangin ka suna yi ka ce to kai ba ka yadda ba in sun yi to ba zai cutar da kai gane ko to duk wani abu da ka sani mara kyau ko mai kyau da kake bukata kafin ka mutu fa za ka dinga gaya wa iyalinka da na kusa da kai wannan duka wasiya ce wacce ya kamata mutum ya kula da ita wannan ta wajibi kenan wasiya wacce take haramun wacce Allah bai yarda da ita ba wato duk wani abu da yake saban Allah ne kai wasiya da shi to wannan bai halatta ba haramun ne kakkai wasiya da shi in ma kayan su wanda kai wasiyar ba za su zartar da ita ba in gane ko ce idan ka mutu a kula da gidan nan gidan giyan nan da kai ko kuma ma ba a gina ba a je a gina ko gidan rawa ko gidan caca duka wayannan ba za a gabatar da wasiyar su ba in ma kayi kawai za a ji ka a banza ba za a aiwatar ba an taimaka ma ba da inda za a aiwatar kuma duka dai bala'in ne zai ƙara zuwa ma ya same ka ko kuma mutum shi da ya ce tattara iyalansa ya ce to kun san fa ni da gidan wane fa babu shiri ba ba magana ba gaban nan a ɗora ta a kai kuma kuma za ku mutu ku yi wasiya hajji koki ta ɗore wannan gaba sai an tashi a kiyama ana yi wannan wasiya ita ma haramun ce ba za a tabbatar da ita ba gane ko duk wasiyar da za ta saba ma Allah subhanahu wata'ala ba za a yi ta ba hatta da wasiyar da za mu zo mu karanta wato akan abin da ya shafi dukiyar da ka bari ta cewa a bawa wani a bawa wani in ta wuce wato wato matsayin kamar yanzu in ta wuce ɗaya bisa uku in gane ko a raba dukiya uku a ɗauki ɗaya a cikin ta a biyu in ta wuce wannan mutum ya wasiya shi ma ba za a zartar da ita shi yasa abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa tunda manzan allah ya ce wasulusu wasulusu kathir ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku yana da yawa ya ce sai na ga cewa ma da a tsaye da wasiya ɗaya bisa uku in gane ko kenan abin nan kwata na dukiya in gane ko abin nan kar ake cewa ko to ya tsaya in aka raba dukiya gida hudu a dauki daya ya wato a daya bisa hudu ya isa daya bisa hudu daya bisa uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da yawa daya bisa uku shine ka raba dukiya daya biyu uku sai ka dau daya ka bar biyu shine daya bisa thuluth kenan amma daya bisa hudu shine ka raba dukiyar hudu kun gane ko shine rubo ake kiranta kun gane ko sai ka dau daya ka bar uku to shi yasa abdullahi dan abbas ya ce da dai za a ɗauki ma a dinga yin wasiya da ɗaya bisa in ya zama dole sai ka yi sai ka yi ɗaya bisa hudu ka bawa magada cikin wadata ya fi kuma wasiyan nan kamar yadda muka yi bayani da nan allah subhanahu wa ta'ala ce in tara khairal wasiyata lil walidain ko yin wasiyatu al wasiyatu lil walidain kun gane ko wal aqrabin allah ya ce ayi wasiya ga iyaye da kuma ƴaƴaye sai muka ce nan wato gaba ta nan lilwalidaini wal aqrabin mansukhan banda su saboda da in ana ba su to yanzu tunda Allah ya ce lil rijali nasibun ko lirijal nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabina mimma qalla minhu aw kasur to daga nan tunda aya ta raban gado ta sauka aka ce kuma iyaye suna da ita wato ƴaƴa na da da gado wanda Allah ya ba su to daga nan su ba su wato yin gado tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiyata lil warithin babu gado ga mai cin babu wasiya ga mai cin gado ba za a yi wasiya ga wanda yake da rabo a gado in gane ko to kaga anan in kai wasiya ka ce a bawa babana da ba mata wato kaza in na mutu ko a ba ɗana babba wancan gidan duka ba za a bada kun gane ko ba za a karbi wannan wasiya ta sabawa nassi na wato hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama domin aya nan gabar ta aya an shafe ta kun gane ko kamar yadda zamu zo mu karanta malamai sun ce an shafe ta kage zartar da wannan laifi ne kenan ko ba haka ba kun ga shi ma ya zama mai haramun domin suna yin gado ba za a ba su daga cikin abin da yake wato dukiya ta wanda ya mutu ba bayan in an raba kuma suna daga cikin magana kamar yadda aka yi bayan domin idan mutum ya mutu ya bar iyayensa guda biyu da kuma yana da ɗako idan yana da ɗa mai iyayen za su samu za su samu ɗaya cikin shida ko ba haka ba wato uwa ta samu ɗaya cikin shida a raba dukiyar shida uwa ta ɗau ɗaya uba ya ɗau ɗaya saura nawa zai saura kuɗu ko in yana da yaya namiji ne da shi kaɗai sai ya ɗauke dukiyar in mace da namiji ne sai a ilizakar misir hazalin sai kun gane ko in kuma akwai mata ita ma ta ɗauki ɗaya cikin takwas ko ba haka ba in ba yi da ɗa ya za a yi rabon uwa ya mutu daga shi sai mata sai uwa da uba to a nan matsayin uwa ya ƙara sama matsayin mata ita ma ya ƙara sama sai zamto mata za ta samu daya cikin hudu rubo ko ba haka ba haka nan shi kuma uba zai samu uwa za ta samu mai daya cikin uku uba kuma zai kwashe ragowar dukiya mun gane ko to haka duka kamar yadda Allah ya kai mu suratul nisa zami tafsir bi idhnillahi ta'ala dangane da abin da ya shafi raban gado kan mu tsaya ya ci mana wato lokaci a to Allah ya ce in tarak khairal wasiyatu lil walidain ko ba haka ba wato in ya bar wata dukiya wato akwai wasiya ga iyaye ga kuma al'akarabin wato da makusanta to su kansu makusanta a nan sai ka ce wani irin makusanta gane ko in makusanci ya shafi ɗa ko kuma ɗan uwa wanda yake la'ummi shi ma yana da rabu a dukiya ko ba haka ba shi ma ba za a yi mai wasiya ba al'ikhwa al'um idan misali mutum ya mutu ba uwa ba uba amma yana da ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya kun gane ko sun haɗa uwa ɗaya to yana da rabon shi a cikin alkur'ani kun gane ko to shi ma ba za a yi ma wasiya ba yana waɗanda za a yi ma wasiya wannan al'aqrabin wanda ayat bata soke ba ɗan uwanka danginka na mahaifiyarka su ne ba su da gado ko ba haka ba a zawul arham ake kiransu kun gane ko zawul arham ɗan uwa dangi na uwa ko kuma wasu abokanai su ma suna cikin al'akarabin abokananka gane ko makotanka waɗansu musulmai da kake tausayawa duk kana iya musu wasiya saboda ba sa gadonka gane ko wanda daman yake gadonka ne wato ba zai wato ce ba za a mai wasiya ba ko a zartar da wasiya a kansa duka al'akarabin zai kunshi wayan to amma wannan fa shi yasa Allah ya ce bil ma'ruf kun gane ko ta hanya sananna a shari'a wannan bayanin duk da muka gabatar ita ce to ta hanya sananna a shari'a abinda shari'a ta sani mai kyau shine za a zartar da wannan wasiya kenan duk abin da aka yi na wasiya in daidai ne a zartar da shi a shari'a in ba daidai bane a shari'a to a kyale shi ba ma'ruf bane abin da yake daidai sai a yi abin da yake ba daidai ba sai a bar shi to shine ta hanyar sananniya a shari'a sai Allah ya ce haqqan 'alal muttaqin wato wani haƙƙi ne da Allah ya wajabta akan masu tsoron Allah to anan sai a ce wasiya wani sashin ta wajibi ne wani sashin ta kuma ba wajibi bane ka kamar yanzu kenan wajibi ce akan abin da ya shafi haƙƙin Allah da kuma abin da ya zama wajibi na haƙƙin ɗan adam tsakaninsu da mamaci kenan mutum ya wasiya haƙƙan alal muttaqin Allah ya ce faman baddala to gargadi ga wanda yake aka yi mawasiya kun gane ko aka ce gashi abinda zaka zartar bayan wato mutum ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya ce to fa man baddala duk wanda ya canza wannan wasiya da aka yi masa ba'ada ma sami'ahu bayan ya ji abinda wanda ya mai wasiya ya faɗa ya ji da kyau ba wai bai ji ba to Allah ya ce fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna to laifin zai koma kan wanda ya canza wannan wasiya an ce a bawa wani jaka 100 kaza misali sai ka ga ai bai dace a bashi ba sai ka rage ka bashi abin da bai kai wannan da aka ce a bashi ba kun gane ko ko an ce a bawa wani kaza sai ka ga ma ai bai cancanta a bashi ba sai ka canza to duk wanda ya canza wannan fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna to laifin zai koma kan wanda ya canza kenan ko koda akan haƙƙi ne na wajibi kaga idan ka ki fitar da wajibin nan wanda Allah zai iya kama mamacin nan da shi idan bai wasiya ba to yanzu laifin ba zai ba zai shafi mamacin ba tunda yayi wasiya zai koma kan wanda aka yi wasiya fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna Allah ya ce inna Allaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma alimun masani ne mai ji ne dangane da tattaunawa bayi a tsakaninsu kuma masani ne dangane da abin da bayi suka zartar wato ko da a ɓoye ne Allah ya san da shi zai bayyana musu shi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama kun gane ko Allah ba abin da yake ɓoye a tare da shi a sama yake ko a ƙasa sai Allah subhanahu wataala ya ce faman faman khafa min musin duk wanda ya tsoro dangane da wanda ya masa wasiya kun gane ko min musin janafan wato ya ji tsoron wanda ya masa wasiya haɗawa kuskure wacce take mai da rashin sani ta hanyar rashin sani ta bisa ga kuskure shine faman khafa min musin janafan duk wanda ya ji tsoro dangane da wanda ya masa wasiya amma ya ji tsoron kuskure faɗawa kuskure cikin wasiyar da ya masa mun gane ko ba da gangan ba mun gane ko to duk wanda yayi wannan ya ji tsoron yin ya ji tsoron wanda ya mai wasiya saboda fada bisa da kuskure au isman mun gane ko ko kuma ya fada ya ji tsoron fada wasa bisa ga kuskure da ganganci mun gane ko bisa ga wato bisa ga ganganci kenan mun gane ko fa aslaha sai ya zo ya gyara masa kun gane ko to wannan duk wanda yau haka sai Allah subhanahu wataala ce fala isma alayhi babu laifi a tattara da shi inna Allah lalle Allah ghafurur rahim wato mai gafara ne mai jin kai abinda wannan aya take nunawa shine mutumin da yazo yayi maka wasiya a cikin wasiyar da ya maka sai ya faɗa abin da yake ba daidai ba ya yi kuskure in gane ko ba da gangan ba shi a hakikanin gaskiya ya dauka daidai ya misali kamar mu dauki ya yi wasiya da wato rabin dukiyarsa da ce na mutu dukiya ta rabi a bawa wani makocin nan nawa wanda bai da shi kaga shi ya tausaya masa ne kuma ya dauka daidai ya saboda an ce a duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama makwacinsa ko falyukurin jaron kun gane ko sai ce a ba makwacinsa rabin dukiyar shi misali ku kaga ai wannan wanda ake wasiya ya ji tsoron mai yin wasiya ya fada ya yi wasiya bisa ga kuskure ya fada kuskure ko to a nan me ya kamata yi sai ya ce masa to wane abin da ka yi unkurin yi abu ne mai kyau amma an ya wuce yadda Allah ya yadda a yi yanzu dole sai ka yi ƙasa abin da ya fi kamata ka yi in za ka yi ƙarshe kai ya wuce ɗaya bisa uku rabin dukiya ya yi yawa kenan ka yi ƙasa to wannan gyaran da ya masa fa aslaha kenan kun ga ya gyara masa ko ko kuma shi ne yin wasiyar au isman ko ya yi ta bisa ga ganganci da gangan ya yi bisa ga yana sane ya aikata abin da yake kuma ba daidai ba ya ce a kawai wa'annan yaron da na haifa ba mutanen kirki ba ne ba ka ɗauki dukiyan nan kakkaban musu komai ɗauki rabi kai in ma ɗauki ma biyu sa uku raba ta uku ɗauki biyu ka bada ta in na mutu ka ban musu ɗaya mutanen da yadda nuna masa kaga anan yayi da gangan dan ya menene dan ya musu wato kamar ya musu ya ake cewa ya ladabtar da su a garinsa ko kuma ya bata musu da rai ne su magadan ko ai kun sa akwai masu masu kudin da ake fuskata su ce sai sun cinye dukiyarsu ko ba haka bane ba wani ya taɓanna dukiya wani ma ya je ya samu rami ya ta haƙawa ya ce wa'annan yayan za a ba wa dukiya to duk ka je kai ta yi almuhim dai shari'a ita ba intikami take ba shari'a ba ta tafiya da ramuwa ramuwar gayya ko kuma ka ce wato abinda za ka ce idan mutum ya ma kan kara ka mai na itace ba shari'a ba haka take kai ka ba Allah gurgurin iyawaka fattaqullaha mustafa wanda ya saba ma Allah ba kai zaka hukunta shi ka bar shi da Allah subhanahu in yayanka sun ma ba daidai ba ko iyalinka sun ma ba daidai ba haƙƙin Allah haƙƙin Allah ne ya ce a basu ka kyale su in gane ko kai dai abinda ake so da kai ka yi aikin alkhairi da dukiyarka in gane ko ko mutumin da sai da ya ga dabda yana cikin wato rashin lafiya in gane ko wacce yana ganin zai bar duniya sai ya saki matarsa in gane ko malamai suka ce wannan sakin ma ba a afkar da shi bai sakmata saku ba saboda menene yana shimfiɗan mutuwa ya saki matar wai yana ganin kai ya mutu ta ci gadansa gane ko suka ce ba za a aiwatar da wannan sakin bai saku ba ba ta saku ba da sauran dai abubuwan da malamai suke faɗa da duk wanda ya ji tsoron kun gane ko wanda ya yi wato ya yi mai wasiya ya faɗa bisa ga kuskure shine janafan ya yi wasiya bisa ga kuskure au isman ko kuma ya yi ta da gangan wato da ganganci yana sane gane ko to fa aslaha sai ya zo ya gyara masa wannan wasiyar ya ce to ga yadda ya kamata a yi abu kaza da ka faɗa ga yadda daidai yake abu kaza yadda yake ga yadda yake gane ko ko da bayan mutuwarsa ne ko da sun yi gaddama da shi da shi bai yadda da a yi abin da yake daidai ba to in ya mutu sai ka yi abin da yake daidai shine fa aslaha kun gane ko a tunda yanzu ba ya da rai wasiya kuma ga ta ka gyaggyara ta yadda Allah ya yarda da ita kun gane ko to wannan gyaran da kai fala isma alaihi ka gane ko kun gane ko to babu laifi akan shi wannan wanda ya gyara kaga ku duba hikima ta ubangiji da adalcin Allah a can an ce faman baddalau ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddilun can daidai mai wasiya ye sai wani yazo ya canza ya canza daidan zuwa ga abin da yake mara ba gaskiya ba sai Allah ce ne eh fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddiluna laifin yana kansa nan kuma shi mai yin wasiyan ne ya kuskure kun gane ko sai kai ka zo ka gyara zuwa ga daidai sai Allah ce me eh fala isma alai babu laifi a kansa inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne kun gane kuma rahimun mai tausayi ne mai jinka kaga duka wannan kaga adalci na Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin wasiya wacce take ta daidai Allah subhanahu wataala kuma ya sa mu mutu muna masu imani sai Allah subhanahu wataala ya ce يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wa'anda kuka imani kutiba alaykumus siyam an wajabta akan ku yin azumi mun gane ko kama kutiba alal ladhina min qablikum kama yadda aka wajabta shi akan wa'anda suke gabanin ku al'umomi na wanda aka yi kafin ku kenan Allah ce la'allakum tattaqun dan ku samu takawa da tsoron Allah malamai suka ce wannan aya tana daga cikin ayoyi ko kuma aya kari karo na farko da ta sauka dan wato ta nuna wajabcin yin azumi wato a da kamar yadda hadisi ya tabbata daga mu'az bin jabal Allah ya kara masa yadda kawai ya ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin madina fasama ashura sai ya azumci azumin ashura goma ga wata ko ba aka ba na ne al-muharram kun gane ko goma ga watan muharram muharram shine wata na farko na musulunci shine muke yin azumi na ibada a- ashura da tasu'a ko kuma tasu'a da ashura ko ba haka ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata ashura domin da ya zo garin madina ya tarar yahudawa na yi ya tambaya ce me yasa yahudawa suke yin azumin ranar goma ga wata sai suka ce ai suna yin sa saboda farin ciki da tseratarwar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi Musa tsakanin shi da Fir'auna Fir'auna ya so ya je ya halaka shi tare da al'ummarsa ko ba haka ba sai Allah ya tseratar da su to a ranar ya yi daidai daga goma ga wata na Muharram to shi yasa in wannan rana ta zagayo kun gane ko sai annabi eh, sai wato yahudawa suke yin wannan azumi jan- jin daɗin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aula ana aula bi au kama qala alaihi salatu wasallam mu ne muka fi cancanta da mu yi wannan mu ne muka fi cancanta da annabi Musa mu taya murna saboda annabi Musa annabin Allah ne ko ba haka ba kuma mun yarda da shi annabin Allah ne mu ya fi kamata mu yi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake azumtar me ashura kaga kenan idan aiki kyakkyawa ne dan wani makiyinka yana aikata shi ba za ka zo ka ce to tunda makiyina yana aikata ba ba daidai ba ne ba ba zan aikata shi in gane ko in gaskiya tana tare da ko da makiyin Allah ne ana karɓarta yahuda makiyan Allah ne ko ba haka bane ba amma kuma an karɓi abu mai kyau a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikata kamar yadda aka karɓi cewa ayatul kursi tana maganin shaiɗan daga gurin shaiɗan manzon Allah ya ce sadaqaka wa huwa kadhub shi shaidan ya faɗi gaskiya cewa ayatul kursiyu tana maganin shaidanu amma kuma shi ba mai yawan ƙarya ne aka karɓa alheri abu mai kyau to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtar ashura da ya zo madina da kuma me wa thalathata ayyam min kulli shahr da kuma yin azumi guda uku a kowane wata shine da azumin da ake yi kawai azumin ashura da kuma salasata ayyam min kulli shahr a wancan hadisi manzala ya ce to tunda idan idan shekara mai zuwa Allah ya kai mu zan ƙara yin zamu za mu ƙara mu dinga yin tara ga wata biyu goma ga wata don mu saba mai guda in gane ko mu ƙara za mu ya bambanta da me nasu in gane ko saboda manzala ya ce man tashabbaha bi qaumin wa huwa minhum to duk abin da za a yi na shari'a musulunci ana so a saba da me yahudawa an yi irin abin da suke kuma aka ce a wato shekara mai zuwa Allah bai yi annabi sallallahu alaihi wasallama zai azumci tara ga wata ba tasuwa kenan amma ya zama mai sunna ta qaririya manzo Allah ya tabbatar da ita kenan duk idan Allah ya kai mu wato Muharram ya zo go- tara ga wata da goma ga wata sai kai har wasu malamai suka ce in ka samu matsala ba ka yi tara ga wata ba kana iya yin goma da sha mun gane ko dan dai ka saba in ma kuma ba kai ba ya halatta ka yi goma ga watan ka ƙi sauran amma dai kasancewa kayi ne saboda koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam to wa'annan azumumuka guda biyu su ne kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina yake Ashura da kuma is- a azumi uku a kowane wata kamar yadda yi wa Abi Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce abu huraira ya ce ausani khalili sallallahu alaihi wasallama bi salafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya min wasici da yin abubuwa guda uku mun gane ko abu na farko ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya min wasiya da in dinga yin raka'atai duha mun gane ko salloli biyu bayan hantsi lokacin da hantsi ya fito ka yi rako'o'i guda biyu shi ita ce sallar da manzan allah ya kira wata salatu awabi sallan masu koma zuwa ga Allah kun gane ko sallan masu koma zuwa ga Allah wannan sallar in kaga mutum ya rike to ya koma zuwa ga Allah shi yasa ga iyayenmu sun kai girma suna kula da wannan kuma ana so koda ba ya ka tsufa ba ka dinga yawan yi wannan raka'atai duha alal aqall raka'a biyu amma har raka'a wato takwas kana iya yi ko ba haka ba to eh sannan yace bayan rakatai duha da kuma azumi uku a kowane wata wa siyam salasati ayyam min kulli shahr abi hurairah manzo Allah ya mai wasiya da ya dinga yin azumi uku a kowane wata yace wa an utira qabla an anam da kuma yin wutiri kafin nayi kwana in yi bacci yanan mutun yayi sallar wutiri wa'annan abubuwa ne masu daraja masu kima mutum ya kiyaye su to kaga wannan yana da asali to annabi ya ci gaba da yi summa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ita ce ya ayyuhal ladina amanu ita ce wacce malam ya karanta mana ya ku wa'anda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam na wajabta ko kuma an wajabta akan ku ku mu'minai waye wajabta irin waccan aya da muka karanta kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut Allah ne wajabta kenan an wajabta akan ku wato wato azumi kutiba alaikum as-siyam an wajabta akan ku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka gabace ku mun gane ko anan malamai suka ce akwai tasliya tasliya shine rarrashi idan wani abun wahala Allah ya dora wa bawansa mun gane ko shi kadai zai ji yafi damuwa ko amma dan ka cire damuwa sai aka ce an kama yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ka ba kai kadai Allah ya dora wannan nauyin yin azumi waɗanda suka gabace ka cikin al'ummomi da aka yi mun gane ko su ma sun yi azumi ta iya yiwa wannan azumin da ake muke yi irinsa ne wato al'umma annabi Musa da annabi Isa da sauran annabawa irinsa suka yi a'a wasu malamai suka ce wajabcin wato kaifiya ɗin da aka ce kama kuti ba alal lazina min qablikum kaifiya ce ta wajabci an wajabta muku ku yi su ma an wajabta musu su yi amma ba lalle yadda aka wajabta mana mu yi ba haka aka wajabta musu mu an ce daga bullowa alfijir zuwa ne faduwar rana duk da za mu zo mu bayani haka ne a farkon azumin haka da ake a da a farkon azumin kamar yadda za mu zo mu karanta shi a nassi maganganu na hadisan manzan Allah a farko azumin in ka ɗauke shi to ba a in dai ka riga ka yi kwana kuma sai dai ka zarci misali ko da misali rana ta faɗi kuma ka yi bacci to ba in ka farka ba ka ci komai bacci gaba za ka kai ta azumi kun gane ko sai da Allah subhanahu wataala ya ga wato mutane suna cikin shiga cikin matsala yanayi sai Allah ya kaffafa shi ya sauƙaƙa za mu zo mu karanto nassoshin da izinin Allah ta'ala wannan darasin yana ga sai ya kai musafi kusan kun gane ko Allah subhanahu wataala ya ce to kamar kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kamar yadda wato muka wajabta ga waɗanda suke gabaninku la'allakum tattaqun dan ku samu takawa la'alla in tazo a haƙƙin Allah subhanahu wataala tana nufin tabbas amma in agagana ce ta mu ta mutane bayan Allah tana nufin cewa ta yiwu mun gane ko ana fata amma in tazo a haƙƙin Allah tabbas za ku samu me takawa za ku samu tsoron Allah domin a cikin yin azumi ana samun tsoron Allah ana samun karatu da karantarwa mai yawa a ciki wanda yake da ya saba ko da yaushe ya ci ya sha sai aka sa mai ƙa'ida aka ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba za ka ci ba ba za ka sha ba zai koya maka mai inda aka yi haƙuri zai koya maka mai haƙuri wanda yake mai haƙuri menene inna ma yuwaffa sabiru na ajrahu bi ghairi hisab inna allaha ma as-sabirin ka zama mai haƙuri ka kenan kuma zaka koyi cewa waɗannan waɗanda a lokacin da baki yake buɗe in ba su samu abinci sun ci ba ga irin yadda suke ji a cikinsu masu kuɗi da suka saba su tacci suna tacci suna ci ciki kamar ya fashe to yanzu ga wani ya wuni ya ka wuni baka ci ba baka sha ba to haka daman talakawa suke ji haka suke ji in ba su ci ba ba su sha ba kenan haka suke shiga tsananin yunwa kenan ya kamata in tausaya wa talaka in dinga raba musu abin da Allah ya hore man na abinci duka ka ka koyi ne sadaka da tausayi bayan haƙuri in ka dinga zaƙulo abubuwan da za ka koya madarasatul ramadaniya kamar yadda ake faɗa a makaranta ta wato ramadan za ka samu wato darussa da za ka ɗauka matuƙar kaya azumin don allah kuma kana mai ƙoƙarin aikata abin da ka koya to wannan kenan e ya ce to allah da ya saukar da wannan allah ya saukar da wannan aya ila ƙaulihi fa'iddatun min ayyamin ukhar har zuwa faɗinsa fa'iddatun min ayyamin ukhar sai ce fakana man sha'a sama a farkon lamari da Allah ya saukar da ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun a farkon lamari wanda ya ga dama yayi azumin wanda ya ga dama ya ƙi yin azumin amma me zai yi at'ama miskinan zai ciyar da miskini yau kawai kana tashi malam liman sai ka ce to ni yau ban yi niyyar azumi ba kun gane ko gobe zan ciyar da miskini guda ɗaya kun gane ko haka farkon lamari yake wanda ya ga dama ya yi azumi wanda ya ga dama ya sha amma zai ne ciyar da miskini sai ya ce fa'ajaza a zalika an sai aka wato halatta yin haka dangane da wato mutane ko muminai thumma inna allaha azza wa jal sannan sai kuma allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ta gaba wadda alaran ma zai karanta ya ce shahar ramadan je sai mu dinga karanta shi na
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون na'am allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ya wajabta yin azumi to ya wajabta mana yin azumi kaga ai ba ai bayanin daga kwana nawa zuwa kwana nawa ba ko kuma daga lokaci kaza zuwa lokaci to sai Allah ya ce ayyaman ma'adudat kun gane ko wasu lokuta ce ko kuma wasu kwanaki ne waɗanda suke ƙididdigaggu daga kwana ɗaya zuwa kwana ashirin da tara ko kwana talatin shine ayyaman ma'adudat wasu kwanaki ne ababen ƙidayawa ɗaya biyu zuwa ashirin da tara ko talatin Allah ya ce faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku mara lafiya au ala safarin ko kuma yake a halin balaguro to fa'iddatun anan sai ka kaddara fa aftara sai shi ya sha kun gane ko fa'iddatun min ayyamin ukhar sai ya rama a wasu kwanaki na daban kun gane ko kenan fa man kana minkum maridan duk wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya ne au ala safarin ko yana halin balaguro kuma gashi ana azumi sai ga ba zai iya yin azumin nan ba kun gane ko to sai ka kaddara a cikin ayat babu ta aftara sai ya sha azumi ya ci ya sha amma kuma daga bayan sallah fa'iddatun min ayyamin ukhar sai ya cika shi da wasu kwanaki na daban wanda ba na wannan ramadan ba domin a cikin ramadanin mutum ba zai iya mi ya rama azumin ba duk wanda ya sha ramadana sai dai ya rama shi ne a wajen ramadana domin ba kama azur ba ce in ta kubce maka ana yin sallah karfe ɗaya ta azur sai baka samu kayi ba karfe biyu ba za ka iya yi ba za ka iya yi saboda lokacin ta wasa za ka iya yin ta har karfe uku ko ba haka ba kai har karfe hudu ya danganta da irin uzurin da ka samu kanka za ka iya yin azuru azuru so hudu a yi ko ba haka ba amma ramadana in ya kubce maka a rana ba ka iya ka dawo a ranar ka rama shi sai dai ne fa'iddatun min ayyamin ukhar sai karama shi a wasu wato kwanaki da za su zo na daban gane ko a wata rana da za ta zo ta daban bayan sallah kina Allah ya ce wa alal ladina yutiquna ga waɗanda suke iya su yi azumi wancan bayanin da na gabatar na yi saurin gabatar da shi gashi nan ga waɗanda suke iya su yi azumi in gane ko shi ne wa'alar lazina yi kuna ga waɗanda suke iya yin azumi sai ba su so su yi ba kun gane ko fafidiyatun ta'amun miskin in suka so su ƙi fafidiyatun sai su yi fidiya su ciyar gawa su ciyar da ta'amun miskin wato ga abincin miskini guda su ciyar da miskini guda su sha azumi wannan a wannan tafsirin na wasu malamai kamar yadda yake a aya wasu malaman suka ce a wa alallazi na la yutiquna sai an kaddara la ga waɗanda ba za su iya su yi azumi ba kun gane ko yanan alallazi na yutiquna ay wa alallazi na la yutiquna ba sa iya su azumi su ne aka ce mai kamar tsoho kun gane ko wanda ya tsufa tuko ba a iya jure mai yunwa kun gane ko saboda tsufa wasu malaman suka ce hadda mace wacce cikinta ya tsufa ba za ta iya ba ba irin wannan matan na yanzu a ce kawai daga tarar ciki wata ɗaya wata biyu ta ƙin azumi a a cikin ta san in ta ɗauki azumi za ta wahala ta sani da kanta ba kawai ba wai kawai kawai mace za ta ƙin azumi ta ce za ta ciyar ta sha sai ta gwada ta kasa yi kun gane ko to su ma an riskar da su da mai shayarwa wacce tana shayarwa an ta yi azumi wata kila yaro ba zai samu abin da zai sha shi ita ma za ta shiga cikin wahalar lazina wahalar lazina layin tekuna kun gane ko ba za su iya yi ba in sun ce za su yi za su wahala ko su ya kai ga halakarsu to su ake magana kun gane ko in ji wasu malamai duka an fassara ayar a haka kuma duka ya tabbata farkon lokaci a farkon ayar da idan mutum ya ga dama ya yi ya ki daga dama ya ƙi yin azumin amma zai ciyar wannan malaman kuma da suka zo suka ce a za a kaddara layu tikuna su ma kuma duka ma'anar tana nan wato waɗanda suna iya su yi azumin amma da wahala za su iya su halaka to su kuma sai su sha azumin faɓa'amu fafidiyatun fa'amu miskin sai su ba da wato abinci na miskini guda su ba shi abincin da zai ci na yinin ba man taɓawa a khaira duk wanda ya ƙara da abin da yake wajibi da ya bayar na abincin miskin shine faman taɓawa a khairar ya kamata ka ba da tiya guda misali na abincin miskin launi guda ko sai ka ba da tiya biyu ko ka ba shi ka haɗa mai da ɗan canji ma ka ce yi ce ba ne duka wannan mene ne faman taɓawa a khairar ne duk wanda ya yi wato ƙari na taɓawu'i na alkhairi fa huwa khairullah to wannan alkhairin yana gare shi ya yin azumin ya ba wa miskinai uku abinci asali miskini guda zai ba sai ba wa mutum uku in gane ko? to fahuwa khairullah wannan alkhairi ne gare shi amma Allah ya ce wa an ta sumu khairullah ku yi azumin shi ya fa alkhairi gare ku kun gane ko? ku kyala ciyarwa ku yi azumi in za ku iya ku yi azumin shi ya fi domin ladan mai azumi babu wanda ya san shi saiwa sai Allah as-sawmu li wa ana ajzi Allah shi kaɗai ya san ladan mai azumi akwai wata ƙofa a gidan aljanna babu masu shigarta sai ne sai masu azumi sunanta mai rayya kun gane ko la ya dukulaha illa sa'im sai masu azumi Allah ya sa mu shige ta to kaga wa anta sumu khairul lakum ku yi azumi shine ya fa alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna har in kun kasance kuna masu sanin falala azumin da daraja azumin mun gane ko haƙun kun kasance kuna da sanin abin da yake na lada mai tari na azumin to ku yi azumin shi to kaga wannan gaba ta farko kenan kenan azumi ko dai ka yi ko ka ƙi ka ciyar ko ba haka ba nan muka tsaya ko to sai Allah subhanahu wataala ce mai alaramma شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم kafin mu je fassara ayar daman muna karanto hadisi ne to malam yace ko in ce rawun hadisi wanda Mu'adh bin Jabal Allah ya kara masa yadda wato yace bayan wannan aya ta sauka zuwa فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين bayan ta sauka wannan aya har zuwa nan gabar kun gane ko sai ya ce thumma inna allaha azza wa jalla anzala ayatul ukhra sai Allah kuma ya saukar da wata aya ta daban ita ce wanda ma'an nasir ya karanta mana Allah subhanahu wa ta'ala ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran wato watan ramadana shine wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa kun gane ko kenan watan alqur'ani shi yasa ya fi zama mafi falalar wata duk abin da yake da alaka da alkur'ani sai kaga ya yi sama mun gane ko duk abin da zai yi alaka da alkur'ani sai ya zama shine na farko to shahar ramadana alladhi unzila fihi alquran watan ramadana shine watan da aka saukar a cikin sa alkur'ani wannan alkur'ani hudan linnas shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma bayani ne ko kuma bayyana hujjoji yake ko bayyana yana bayyanawa dangane da shari'a wal furqan kuma yana rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi alqur'ani kenan wannan duka sifa ce ta alqur'ani shi bayyinatin ne kuma shi wato minal bayyinatin minal huda wal furqan shi ne bayyana ne tsakanin shari'a kuma shine wanda yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya to anan sai Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda watan azumi ya zo masa yana halatta a zaman gida ba yana balaguro ba to falyasum ya azumci azumi ba faman shahida wanda ya ga azrata ba ba haka aya take ne a faman shahida wanda yana halatta a zaman gida haka ya fassara take ta daidai wanda azumin watan ramadana ya kama yana halarce aka ce an ga wata ko da shi bai gani ba rufal ya sumhu ya azumci azum kaga daga nan umarnin ya zama wajibi kaga inda can akwai takhir zaɓi aka baka ko kai azumi ko ka ƙin azumi ka ciyar to yanzu Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halarci watan ramadana yana mai halin zaman gida to falyasumhu ya azumci azumin kun gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce wa man kana wa man kana maridan duk wanda ya kasance mara lafiya au ala safarin ko yana halin balaguro halin tafiya fa iddatun to ya sha kun gane ko fa aftara sannan sai ya sha azumin saboda halin balaguro ko kuma rashin lafiya to fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya rama wasu kwanaki na daban wanda ba wannan ramadana din ba Allah ce yuridullahu bikumul yusra Allah yana so muku wato abin da yake mai sauki wala yuridu bikumul usra Allah baya son ya tsananta muku ya kawo muku abin da yake mai tsanani wal tukmil idda kuma Allah ya ce ku rama a wata rana wacce take ta daban in kun sha azumin saboda ne wal tukmil idda dan ku cika adadin da kuka sha din kada wanda bai sha azumi bai goranta wanda suka sha ce kai da ka sha azumi kai da kai rashin lafiya a idan ka rama nan babu gori nawa kai 29 ni ma shi ne domin da na 20 na rashin lafiya guda taran nan da bamba na zo na rama su kaga babu wanda zai ji damuwa in gane ko shine wali tukumil idda don ku cika adadin da Allah ya ce ku azumta wali tukabbirullaha wali tukabbirullaha kuma dan ku yi kabbara wato ranar idi daga cewa an ga watan shawwal za ku yi ta kabbara har zuwa a yi sallaci idi na ranar sallah kun gane ko in sallah azumi ce kenan in kuma talayya ce za ku yi ta kabbara har kwanaki uku ko ba haka ba har ayyamu tashri karshen lokacin sallar la'asar na karshen yini kenan wal tukabbirullaha ala ma hadakum sannan ku yi kabarbari ku girmama Allah a bisa abin da ya shiryar da ku wala allakum tashkurun kuma dan ku gode ma Allah subhanahu wata'ala mun gane ko to kaga a wannan aya da muka karanta shine yace shahru ramadana ila qawlihi faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu izuwa fadan Allah madaukakin sarki duk wanda ya halicci watan ramadana yana mai zaman gida to ya azumci azumin tilas ko ba haka ba wajibi sai ya ce fa'asbata Allah siyamuhu sai Allah ya tabbatar da azumci wato yin azumci wannan watan ramadana ala muqimis sahihi ga wanda yake mazauni gida mai lafiya kun ji sharadi faman shahida minkum shahra falyasumhu ala muqimus sahihi ga mazauni gida kuma mai lafiya in kana zaman gida sai aka ce an ga wata wajibi ne ka dau azumi in dai da sharadin nan guda biyu kana da lafiya sannan kuma kana ba a halin balaguro ba a gida kake da ka an ce an ga wata to wajibi ne azumin watan ramadana kaga a wannan fassara ce daga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama shine wa mu'adh bin jabal yace da Allah yace faman shahida minkum shahra falyusum fa athbata siyamuhu ala almuqimus sahih sai Allah ya tabbatar da yin azumi ga wanda yake mazauni gida kuma mai lafiya kun gane ko wa rakhasa fihi lil marid sai Allah ya sauƙaƙa shi gawa mara lafiya wal musafir da kuma mai balaguro matafi kun gane ko wa sabata al-it'am lil kabiri allazi yatiqu siyam sai kuma Allah ya sauƙaƙa wato yin azumi ga wanda yake ya girma tsoho ne kun gane ko in zai yi azumin zai wahala zai iya ma kaiwa ga rasa rayuwarsa sai aka ce to shi kada ya azumci azumin ya abin nan ya ciyar in ya sha azumi ya dauki wato ciyarwa ta abincin da miskini zai ciya bashi kunga duka wannan fassara ce daga ina daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin su ayoyin suka sauka kaga kenan idan kana so ka fahimci alqur'ani da nassin alqur'ani sai ka koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka koma wa magabata na kwarai kuma ma'az bin jabal yana daga cikin masana alqur'ani kamar yadda daga shedan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani sai aka saukaka wa mara lafiya wato ya sha azumi ya ne idan ya dawo ya samu lafiya bayan sallah ya rama aka saukaka wa mai balaguro idan balaguransa zai sanya ya wahala a cikin azumi ya sha azumi wato daga baya ya rama domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato ya hana idan mutum zai ya hana mutumin da zai dau azumi azumi ya bashi wahala ya nemi ya halaka sabu kuma ya ki ajiye wannan azumi domin manzan Allah ya ce laisa laisa min albirri siyamu fi safar baya daga cikin aikin da'a yin azumi ana halin balaguro ga wanda balaguro ya wahalar da shi ga azumi a bakinsa har su ma yake a ya kamata ka ajiye domin addinin musulunci Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra nufin Allah ya sauƙaƙa muku wala yuridu bikumul usra ba nufin Allah ya tsananta muku ba kun gane ko to anan ya kamata mu tsaya kenan idan muka zo sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi cikon ayoyin da suke da alaka da Ramadan dan lokaci ya bayar kuma mu koro ahkam kusan guda goma sha biyar da suke da alaka da Ramadan da azumtar watan ramadana mu kawo bayanai daga bakin wato annabi sallallahu alaihi wasallama da magabata dangane da hukunce-hukunce na azumi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai muna da tambaya